أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ذا مشغا cikin wannan littafi na manzumatu al-qurtubi wanda muna cikin darasi na goma sha shida ko in sha Allah za mu karasa babin da muka faro na zakatul fitr sannan sai kuma mu shiga babin zaka to bismillahir rahmanir rahim wa kulli nafsin min inathin aw zukur wa kullu nafsin min inathin aw dhukur أو حر أو عبد صغير أو كبير من كل من يدين بالإسلام كما أتى عن سيد الأنام باب الزكاة وللزكاة أربع فرائض حرية ونية تعارض والحول شرط والنساب فيها ويل لمن شح ولم يعطيها ko wailun liman shahha wa lam yu'tiha قد جاء في القرآن يا مغرور موعظة شاب لها صغير أن الذي يشينه من كيه في ظهره وجنبه وجبهته فطب بها نفسا إذا أعطيتها فإنها ذخيرة أعددتها باب آداب الزكاة وللزكاة فعل من آداب إخراجها عن طيبه الصواب كذاك إعطاء خيار المال فضيلة تختص بالكمال ودفعها في الحين باليمين وسترها عن رؤية العيون ما لك وكل نفس wato zakafin da kai ana ba da ita kulli nafsin ga kowane mutum min inasin daga mata au zukur ko maza au hurrin ko ɗa au abdin ko bawa sagirin ƙarami ne au kabir ko babba min kulli man yadinu bil islami ga duk wanda yake yin addinin nan na musulunci to wajibi ne ya fitar da zakafin da kai kama a ta an sayyidil anami kamar yadda hadisi ya zo daga shugaban talikai babu zakati ya ce babun da zai bayani akan ita kuma zakka ba ta fidda kai ɗin ba zakka ya ce wali zakati arba'un fara'idu zakka tana da farillai guda hudu hurriyatun yanci mutum ya zama ɗa ne ba bawa ba idan mutum ya mallaki dukiya ya zamanto mamallakin dukiyar ɗa ne shi ba bawa ba domin shi bawa wato da kai da kaya mallakar wuya ne da shi da duk abin da ya mallaka din na mai gidansa ne shi ma yana cikin ainihin dukiya ko waniyatun da kuma niyya tu'aridu ita niyyan nan tana iya bujurowa ta kuma warware wa mutum zakka idan mutum yana ganin kawai ya fitar ya ba da gashi yana ba mutane amma a zuciyarsa yana jin kyauta ya ba su ko a zuciyarsa ya kudurci cewa sadaka ya basu ba zakka ba to ba zakka ba ce da haka kenan in ma ka cire ka bayar sai ka kudurce a zuciyarka cewa wannan kudin fa da kake ɗiba kana ba mutane ko in amfanin gona ne da ka ɗiba ka bawo talakawa zakka ce fa kana jin haka a ranka to sannan zakka ka ta yi wal haulu shar'un shekara ita ma sharadi ne in dai zakkar ta ainihin wato dabbobi ce ko kuma ta kuɗi ta amfanin gona ce aka ce wa atu haƙƙahu yau hasadi amma zakkar kuɗi sharaɗinta na uku shine alhaulu shekara idan mutum yana da nisabi ban san na bana bana manta miliyan ɗaya ne da ɗan wasu 'yan ɗaruruwa ina jin dai ba lissafin ya canza ba da ɗari biyu da nawa na masu kuɗin ne kakka faɗa a biyo ka gida miliyan ɗaya da ɗari biyu da goma sha biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da goma sha biyu na? da sha biyu? miliyan ɗaya da goma sha biyu? da ɗari biyu da sha biyu yawwa he to idan mutum misali yana da wannan kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da goma sha biyu misali muƙaddara yau ya samu kuɗin sha hudu ga watan sha biyu dubu biyu da sha tara to ba zai cire zakka ba sai sha hudu ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin an fahimta sharaɗi ne sai sai wannan shekara ta zagayo ba wai kaɗan kaɗan ka dinga tara kafin shekara su kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sha biyu ba a'a sai dubu ɗari miliyan ɗayan nan da dubu ɗari biyu da sha biyun nan kana da su yanzu maganar da ake to ba za ka cire musu zaka ba sai i wannan lokacin sai shekara ta zagayo kansu na'am idan ba kalandar musulunci a kawai su talaka ina ruwansu da wata kalanda ko ka kalli ta sama ko ka abin nan eh in ka dauke ta a kalandar musulunci ta shekara kenan ba matsala an fahimta in kuma kana kana da lissafin watannin sama ai ba kowa ne yake rike shi ba yawanci an fahimta wani kawai abin da yake kiyayewa duk karshen kaza ga watan disamba yake cire zakarsa to shi ba ruwansa da zancen cewa wata ya ragu ko shekara ta abin nan a kawai in wannan lokacin ya zagayo kawai shi yana ya san cewa lokacin zakasa ya yi haka mutane su ɗauki lissafin da ba zai zama to akwai confusion ba a ciki na'am kamar ya ta ragu idan kan shekara ta raguwa ya ba zaka a kanta ana jujjuyawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da goma sha biyu eh malam muhammad ne ina jin tasa ta danyi baya shine yake tambaya an fahimta eh kafin a shekara kuma sai ta koma miliyan 1.200 ba sha biyu ba zaka na'am na'am kafin lokacin sai ta dawo shikenan zaka tara nan eh a ba a haura lokacin sai dai ma kaɗan ja baya ba laifi kila kafin lokacin da sati ɗaya kaga mabukata sun yawa ko kafin ma lokacin ka fitar da wata ɗaya kaga gaskiya ana cikin damuwa ana ɗan cikin kunci wayanda duk ka saba ba duk kana kallon su yanayin su suna cikin bukata to kila shari'a ta bada dama kafin ma lokacin yayi da kaman wata ɗaya ko wata biyu zaka iya cirewa kawai ka ba mutane ku bari mu karasa karatun sai ku yi tambaya an fahimta ya ce wani nisabu fiha haka nisabi ma shi ma sharaɗi ne fiha a cikin zakka shi ne wannan magana da muke nisabi shekarar sharaɗi kuma ta kai nisabi ta kai miliyan ɗaya amma kaka ɗauka wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da goma sha biyun shi ne ma'auni a'a duk shekara akan ɗan samu canji ko ta ɗan ƙaru ko ta yi baya an fahimta don kaka ɗauka wannan wani wata ƙa'ida na baka wadda duk shekara da ita za ka yi amfani a'a ko da yaushe kuɗin ana samun wani lokaci su hau wani lokaci ya da za ga zakar daga dubu ɗari ɗari da wani abu kuɗin balu ɗin sai na karuwa ta koma ɗari biyu ta koma kaza har ta tafi dubu ɗari bakwai yanzu kaji ta tafi miliyan ɗaya da wani abu so ba mamaki nan da wani lokaci kaji ta hau ta tafi miliyan biyu ma kafin ya kai ni samu ko kuma ta yi baya duk ana iya samu wailun azaba ta tabbata liman shaha ga wanda ya yi ƙwauro walam ya udiha ya ƙi bayar da ita malam yana yi masa alkawar yana gaya masa irin alkawarin azaba da ke kansa ga wanda ya yi ƙwauro ya hana Allah ya ki fitar da haƙƙin da Allah ta'ala ce ya bayar Allah shi ya bashi lokaci ya yi aka ce ka raba cikin abin da ka mallaka da ya kai nisabi raba shi arba'in kwashe kashi talatin da tara cikin abin da ba wayanka bane Allah ne ya baka kashi ɗaya a kowa'in da su kuma suna nan irin abin da kake da shi ko taba ganinsa ba su yi ba aka ce dan yanyana musu su ma akalla a dakushe kaifin adawa da dan fatan mugun alkaba'i akan dukiyarka ga su waɗanda suna kallo kana ta shiga kana ta fita da kuɗi aka ce su kuma ka ba su kashi ɗaya to sai ya ce wailun azaba ta tabbata liman shaha ga duk wanda ya yi ƙwauro walam ya uɗi ha bai ba da ita ba ya ce ja'a fil qur'ani domin mau'izatun gargaɗi da jan kunne ya zo fil qur'ani a cikin alƙur'ani ya magaruru ya kai wanda shaidan ya ruɗa kana ganin kamar ba za a mutu ba kana ganin kamar wayo kake wa Allah akwai wanda aka ce shi ya cire zakka kawai sai aje duk a wannan shekara duk wanda ya zo neman taimako a cikin wannan zai dauka ya bashi in ka zo ka ce ba ka da wallahi dan ka ne ba shi da lafiya kaza nawa ne kudin dubu biyar kawai sai ya ce to ina zuwa sai ya shiga ya dauko cikin kudin ka aka baka can kuma in wani shi ma ya zo ya ce wallahi gidana ne ya rufta damunan nan taba na gidan ya rufta gashi muna ba abin nan kaza kaza kwano nake so abin nan ya ce zai kai nawa ya ce dubu ashirin sai ce ina zuwa sai shiga ya ɗebo sai ya bayar kai ta godiya kai ta godiya shi haƙƙinka ne aka baka an fahimta to shine yake cewa qad jaa haqiqa mau'izatun gargadi da jan kunne ya zo fil qur'ani a cikin alqur'ani ya magaruru ya kai wanda aka rude shi shabal hasagiru gargadin da aka yi maka na azabar da za a yi ma azaba ce a ranar da karamin yaro za ka ganshi yana furfura saboda bala'i yauman ya ji wildana shi ba Allah ta'ala ce rana ce da saboda tashin hankali da rikirkicewa da rugunsumewar al'amura yaro karami da bai ma san menene rayuwa ba bai san inda aka dosa ba saboda bala'i da musifar wannan ranar shi ma ya yi experiencing din wannan rana har ga furfura nan ta kunno a kansa ina ga kai da kake da takalifanci aka ake rubuta maka alhaki ko ake rubuta ma lada annallazi yushinuhu min kayyihi lalle wannan da zai munana masa za a munana min kaihi daga lalas ɗin da za a yi masa da wannan dukiyar tasa fi zaharihi a gadon bayansa wa jambihi da kuibinsa wa jabhatihi da goshinsa in mutum yana da wadata ta wa'annan wuraren ake ganewa yana cikin jin daɗi da wadata an fahimta eh za ka ga ainihin wato a gadon bayansa da kuma kuibinsa haka yana alamar yana jin daɗi goshinsa da alama yana ɗan shanawa yana jin yana yana kyalli to shine ranar alkiyama al aka ce annal ladhi yushinuhu min kayhi wannan da yake so a munana halittarsa saboda lalas da za a dinga yi da wannan dukiyar dukiyar ce Allah ta'ala ce ranar tashin alkiyama za a narka ta ta zamanto wuta a ɗana wa mutum a baya sa ihu a ce haza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takanizun yana nan yana jin wannan irin azababbiyar azaba ta baya can kuma bai ji aune ba sai ya ji an ɗana masa a nan gurin ya kwarma ihu a ce fadhuqu ma kuntum takanizuna yana nan yana alhini sai a ɗona ma a goshi haka Allah ta'ala ya ce shine ma'ana fi zaharihi wa janbihi wa jabhati fadibbiha nafsan mala yace ka bada ita cikin dadin rai fadibbiha nafsan ka daɗaɗa ranka idza a adaita ha in zaka bada ita kar ka dinga bada ita kana jin takaici kana ganin kawan mutane ba su wahala ba kai kawai gwagwarmaya ka fita ka shiga ka tara dukiya kuma gashi kawai ka ɗebo wani kaso kana ba mutane a'a sai malam yake cewa faɗin biha nafsan ka nuna daɗin ranka idza a adaita ha in zaka bada ita fa innaha domin ita wannan zakar fa zakhiratun ajiya ce a adatta ha da kai wa kanka tanadi zaka je ka tarar da kayanka ajiya ce kai wa kanka tanadi babu adabin zaka babun da zai bayani akan ladubban zaka waliz zakati adabun fa'alaman yake cewa waliz zakati adabun zakka tana da ladubba fa'alaman ka san wannan ikhrajuha wai fitar da ita zakka an ɗibihi daga daɗin ranka as-sawabu wannan shine daidai lokacin da zaka bayar ka dinga murna ka dinga farin ciki Allah ya taimake ka kafa karfin shedan ka danna zuciyarka ka ga kuɗi kake ɗauka kana ba bayan Allah wanda kuma Allah ne ya ce ka ba su to wannan fitar da ita ɗin an ɗibi nafsin shi ma yana cikin adab ka za ka iya tsa'o khiyarul mali haka ma yana cikin adab daga cikin mustahabban da ake so ka bayar da ita wato daga zaɓaɓɓiyar dukiyarka ka tashi fitarwa in manomi ne kai bayar da amfanin da yana daga cikin masu kyau amfanin naka in dabbobi ne fitar daga cikin dabbobin da suke ba za a rena su ba laifi suna da kyau zababbun dukiyarka fadilatan wannan mustahabbi ne tahtassu bil kamali wanda take banci kamalan zakar wannan zakkarka za ta zama kammalalliya in kai haka wa dab'uha fil hini daga cikin ladubban zakka bayar da ita a daidai lokacin kar ka yi jinkiri kamar yadda za mu karanta a cikin iziya mai iziya ya gaya mana ya ce idan ka yi jinkirin ba da zaka har lokacin ta ya fita sai allah ya ko wata musiba sai ya zamanto duk ta cinye dukiyar sai kudin zaka ba naka bane ka ba talaka kai kuma ka ba zama cikin kasuwa allah ya kuma baka wani ka ji wani karatun kuma wa dab'uha da bayar da ita filhini a daidai lokacin bilyamini wa kuma ka ba mutane da hannun dama shi ma yana cikin adabu zaka duk wanda ya zo kada dan ya zo a matsayinsa na talaka ka bashi da hannun hagu a'a ɗauke ta da hannun dama ka bashi sannan daga cikin adabu zaka wa saturuha da ɓoye ta an a an ru'yatul uyuni daga ganin ido ma'ana duk wanda za a ba kar a san cewa sai an zo an yi layi a kofar gidanka ana ta damba ana kakkarewa ana targade an cika a kofar gidanka an yi layi a'a kawai ka dinga ko wasu za ga sai a sa envelope a samu wani amintaccen yaro da ba zai yi almundahana ba sai a dinga cewa kaiwawa ne kaiwawa ne kaiwawa ne kai kaga ba sai an zo an abin nan to wannan yana cikin adabu zaka ka suturce ta daga idanun mutane ba sai mutane sun zo sun taru a kofar gidanka ka fito a matsayinka na kai mai bada zakka ba Allah ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu